بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 25 ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 19 ga watan julai 1998 al-sheikhul muhaddith al-allamatu nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani al-asari yace al-wahida was-sab'una wal mi'a bid'a ta 171 wato daga cikin jerin bid'o'in da yake lissafowa a ƙarshen wannan littafi nashi mai albarka ahkamul jana'izi wa bid'uha qawlu ba'dihim maganar da wasu suke cewa man qara'a ayatal kursi wanda ya karanta ayatal kursi wastaqbala jihata shaykh abdul qadiri al-kilani ya fuskanci inda kabarin shehu abdul qadir yake wato sidi abdul qadiri wa sallama alaihi sab'a marratin sannan ya mishi sallama su bakwai yakhtu ma'a kulli taslimatin khutwatan kowace sallama idan ya sai ya taka taku daya yayi gaba qudiyat hajatuhu to za a biya mishi bukatar shi to wannan maganar da wasu suke faɗe to faɗanta shi kanshi bid'a ne haka kuma aiki da wannan maganar to a jiya mun ainihin kwana akan wannan ainihin gaba ne ta magana akan wannan bid'a mun zo mun fara tattauna mas'ala baki ɗaya jumlatan a dangane da shi kanshi sai da Abdul Qadiri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi to sai lokaci ya mana ainihin halin nashi sai ya kure to shine muke ganin fa'idar a ɗauko wannan matsala a tattauna domin sai da Abdul Qadiri an samu wasu makaryata 'yan damfara sun kafa ɗariƙa sun ce mata wai ɗariƙa ƙadiriya wai su mabiyan shi ne alhali sai da abdulkadir bai san da su ba ba shi ya umarce su ba tamkar yadda ka san annabi isa da shi da kiristoci har allah ya ba mu labarin gwagwarmayar da za ta zo ta faru a ranar alkiyama iz qala allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka haka allah ya ba da labari a cikin alqur'ani ranar alkiyama yace ku tuna yayin da Allah zai kirayi annabi Isa a filin alkiyama ya ce da shi kai ka ce wa mutane su ɗauke ka kai da uwarka su mai da kai alloli su bauta muku su rabu da ni kalmar farko sai annabi Isa ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq darajar da ba tawa ba bai kamata in yi rigimar ta in ce tawa ba ce to amma in kuntu qultuhu faqad alimtahu in ma na faɗi cewa ni da uwata alloli ne ya Allah ai kai ka riga ka sani domin ta alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ka ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne ka fi kowa sanin gaibu kai ne ka san gaibu ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ba abin da na gaya musu mabiyana sai abin da kace in gaya musu menene ani ibudullaha rabbi wa rabbakum na ce su bauta wa Allah Allah shine ubangiji na shine ubangijinsu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim matukar zaman da ne a cikin su to ina kula da su ina taka tsantsan kada su shirka kada su ce wani dan Allah ne kada su ce wani Allah ne ina ta gwagwarmaya da su akan haka falamma tawaffaitani amma yayin da ka dauke ni daga cikin su kunta anta raqiba alaihim kuma kai ne ka dauki nauyin kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid ya Allah ko menene ma suka yi ka riga ka shaida amma ni dai zamana da su kam to ba wanda na bari ya shirka ba wanda na bari ya ce Allah uku ne ba wanda na bari ya ce annabi Isa dan Allah ne amma lokacin da ka ɗauke ni to in sun faɗi wannan kuma to kai ka shaidar amma ni ban sani ba to kaga anan annabi Isa ba zai zama abin zargi ba domin ya yi iya abin da zai iya to matsayin si da Abdul Qadir kenan da masu bin ɗariƙa Qadiriyya baki ɗaya malami ne na sunna salafi al'asari mai bin ainihin aƙidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi kamar yadda zaka zo yanzu ka ji magana da dimidiminta daga alƙalamin da baya ƙarya balle ya kazafi alƙalamin da baya jin tsoron abin da zai rubuta don ya san gaskiya ya faɗi ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci hamshaƙai daga cikin shugabannin limamai na ainihin malaman hadisin salaf al-imam al-hafiz az-zahabi Allah ya ji kanshi yanzu zaka ji da alƙalamin shi zai shaida cewa al-imam ash-sheikh Abdulkadir Jilani wanda 'yan ɗariƙa ƙadiriya ke cewa wai suna bin ɗariƙa shi ƙarya suke bai san da su ba shi akan aƙida annabi da sahabbai yake. To in ka fahimci wannan kwatancen da ne da kiristoci da annabi Isa ashe wannan ya isa ka gamsu tsaf annabi isa ko kaɗan bai ce musu su duk wannan shirme da bankaura da suka yi ba amma ba gashi suna yi ba to su ma haka waɗannan shi yasa wajibi ka yi bincike cikin tarihin musulunci malamai ka tsaya ka bincike su tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ka san tarihin shi ɗaya bayan ɗaya malamai sun tsaya sun yi rubutu a kai sa'an nan ka binciki tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai sun tsaya sun yi rubutu a kai sa'an nan ka binciki tarihin tarihin hamshakan malamai na musulunci to daga cikin ɗaya daga cikin irin waɗannan littafai ne muka zo da shi a yau za mu karanta littafin ainihin seru a alamin nubala na al'imam shamsuddin zahabi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi al'imam zahabi ya yi shi ne ya kawo tarihin manyan hamshakan malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da manyan malamai daga cikin su har zuwa shekara ɗari bakwai ta ainihin farkon musulunci manyan malamai waɗanda suka haɓaka ba malamai yan acaɓa yan wa'azin turmi yan wa'azin juma'a yan wa'azin maulidi ba a'a ka ta fara malamai don haka daga sunan littafin zaka fahimci haka tunda ya ce siyaru a'lamin nubala tarihi na hamshaƙan malamai waɗanda suka haɓaka kaga za a ɗauko ɗan wa'azin maulidi kenan ko ɗan wa'azin turmi ko ɗan wa'azin masallacin juma'a hamshakan malamai yake nufi to bayan da ya kammala rubuta wannan littafi sai ya kasance ya tsufa to kasancewar shi ya tsufa sai ya ce ya kai mai karatu in ka samu dama to ka yago ko ka kwafo tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi guda hudu khulafa'u kenan ka hada da wannan littafi na wasiyar wa alamin dubala daga ina zaka yago daga babban littafin shi wanda ya rubuta tarihul islam tarihul islam har yanzu ba a buga shi cikakken shi ba a ran da ya kasance an buga tarihul islam akalla zai faru cikin mujalladi hamsin mafi karanci kenan babban littafi ne har yanzu ba a taba buga shi gaba ɗayan shi ba to wannan sayarwa a alamin nubala shine aka samu aka tsaya aka haƙƙaƙa ta aka ɗibo wancan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi waɗannan guda hudu aka haɗa ya zama mujalladi uku wannan sayarwa alamin nubala mujalladi ashirin da biyar duk da sahirasarta in ka haɗa za ga mujalladi talatin babu biyu kenan mujalladi ashirin da takwas to ga tarihin wannan babban malami sidi abdulkadir daga ciki a cikin mujalladi ashirin mujalladi na ashirin shafi na ɗari hudu da talatin da tara lambar tarjama ta 286 Shamsuddin Zahabi ya ce Shehu Abdulkadiri ya ce Shehu Abdulkadiri wato tarihin shi wane ne shi ina ne garinsu suwaye malaman shi suwane ne almajiran shi ‘ya'yan shi nawa mecece aƙidar shi a ina ya karantar a ina ya mutu yaushe ya mutu shekara nawa ya a duniya sa'an nan wanne irin manhaji ya tafi akan shi a rayuwar shi to a takaitan takaitawa dai alhafizu zahabiyu ya ce a shekul imamu al'alimu zahidu al'ariful kudwa shekul islam alamul auliya'i muhyiddini abu muhammadin abdulkadiri ibn abi salihin abdullahi ibn janki daust aljili alhambali shekhu bagdada kaji tarihin ainihin shi da nasaba shi kenan a takaitan takaitawa wato shine ashekul imam shehun malami kuma limami al'alimu zahid babban malami mai gudun duniya al'ariful qudwa masanin Allah abun koyi ga na baya da shi shekul islam malamin musulunci alamul auliya'i jagoran waliyai muhyiddini mai raya addinin musulunci abu muhammadin baban muhammad abdul qadir ibn abi salihin Abdulkadir dan Abi Saleh alkunyar baban shi kenan ana cewa baban shi Abu Saleh amma asalin sunan baban shi Abdullahi ibn Janki Daust sunan kakansi da Abdulkadir Janki Daust cikin harshen su shine Azimul Qadri babban mutum mai daraja Aljili mutumin ƙasar Jili ana iya cewa Jili ana iya cewa Jilani ana iya cewa Kailani ana iya cewa Kilani duk wanda ka faɗa daidai ne ƙauye ne daga cikin ƙauyukan ƙasar Iraki alhambali mai bin mazhabin hambaliya shehu bagadada babban malami na kasar bagadaza iraki kenan mauliduhu bi jilana an haife shi ainihin a garin jilana fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'a mi'a a shekarar hijira na da ɗari hudu da casa'in da ɗaya wa kadima bagadada shabban ya iso birnin bagadaza yana saurayi domin an haife shi ne a ƙauye sai dawo birni kenan mun fahimci wannan da kyau ko fatafaqaha ala abi sa'ad al-mukharrimi yazo ya koyi karatun fiqhu a wurin wani babban malami mai alkunya abu sa'ad al-mukharrimi wasami amin abi ghalibin al-baqilani har wayo ya koyi karatun hadisi a wurin abu ghalib al-baqilani wa ahmad ibn al-muzaffar ibn sus da kuma malam ahmad dan muzaffar dan sus wa abul qasim ibn bayan wa ja'far ibn abi as-sirraj wa abi sa'ad ibn khushayshin wa abi talib al-yusufi wa ta'ifa a takaitan takaita waɗannan da ma wasu masu yawa su ne malaman shi waɗannan kaɗan kenan cikin malaman shi ɗaliban shi kuma sai al-hafiz az-zahabi alƙalamin shi bai bushe ba sai ya ce haddasa anhu sam'ani al'alimu sam'ani wani babban malami ne masanin tarihi da nasaba ya koyi karatun hadisi a wurin shi sai da abdul qadiri wa umar ibn ali al-qurashi wal hafiz abdul ghani da al hafiz ibn abdul ghani al maqdisi babban malamin da shine ya fara rubuta littafin da ke magana akan tarjamar malaman hadisi na waɗannan kutubu sitta bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu majah waɗannan littafai guda shida duk wani malami da kaji an ce haddasana fulanun sai da wannan almajiri na sida abdulkadir ya zauna ya kawo cikakken tarihin shi a babban littafin shi ainihin mai suna alkamalu fir rijal wannan littafi kusan mujalladi arba'in ne aka zo aka samu babban malami alhafiz ibnu hajar al-asqalani al-kamal mizzi alhafiz al-mizzi almajirin ibnu taymiya ya rairaye shi aka zo aka buga shi yanzu mujalladi 35 aka sake samun ibnu hajar ya sake rairaye shi ya sa mishi tahzibut tahzib wancan tahzibul kamal na alhafiz al-mizzi shi kuma ibnu hajar ya ce tahzibut tahzib rairayewar rairayewar ga littafin al-kamalu fir rijal shi kuma ana buga nashi a kusan mujalladi 16 sa'annan ibnu hajar ya sake daukar alƙalamin shi ya sake rairaye shi har wa yau ya sanya mishi kuma taqribut tahzib tare da cewa al-imam az-zahabi shi ma ne wannan sayar alamin nubala ya aiki akan wannan littafi ya sa mishi khulasatu tazhibil kamal jama'a mun fahimci wannan duk ana kewayawa ne akan tarihin waɗannan malaman hadisi da kake jin ana haddasana a bukhari ne muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibnu maja sai ka mallaki waɗannan irin littattafai tukuna akalla baka fara magana a cikin rijalu bayan ka koyi ilimin hadisi kamar baka nike ne an koya mishi kanikanci kuma ya waye gari babu sufana babu sukundire ba babu kayan aiki kaga babu kanikanci kenan to wannan abdul ghani almajirin si da abdul qadir ne wa shaykh mufiquddin ibn Kudama haka ibn Kudama ma malamin ibn Taymiya to almajirin Sidi Abdul Qadir ne wato ashe ibn Taymiya kamar jika yake a wajen ilimi ga Sidi Abdul Qadir wa Abdul Razzaq da kuma Abdul Razzaq wa Musa da Musa walidahu waɗannan ƴaƴa ne suke ga shi Sidi Abdul Qadir da Abdul Razzaq da shi ainihin Musa wa Sheikh Ali ibn Idris wa Ahmad ibn Muti al-Bajisra'i wa Abu Huraira da kuma wani malami Abu Huraira ba Abu Huraira cikin sahabbai ba sa'an nan da kuma Muhammad ibn Lais al-Wustani shi wannan Abu Huraira asalin sunan shi kenan Muhammad dan Lais al-Wustani wa Akmalu ibn Mas'ud al-Hashimi wa Abu Talib Abdul Latif bin Muhammad al-Qubaiti wa Khalaqun da wasu dalibai da yawa dukkan su sun koyi karatu a wurin shi a takaitan takaitawa kaji malaman shi kaji kuma ainihin almajiran shi to menene daga cikin su ainihin irin jawabin da ɗaliban shi suka faɗi wanda yake na ɗabi'un shi da halayen shi na gari da aƙidar shi قال السمعاني ɗaya daga cikin waɗancan almajirai nashi a sam'ani ya ce kana abdulkadir min ahal jilana shi dai si da abdulkadir ya kasance daga cikin mutanen garin jilana imam hanabila limami ne ga masu bin ainihin mazhabin hanabila a wannan yanki wa shaykhahum kuma malamin su ne fi asrihi a zamanin shi faqihun malamin fiqhu ne salihun mutumin kirki dayyinun mai kula da addini khayyirun zababben mutum ne kasiru zikiri yana da yawan ambatan Allah da'imul fikiri yana da zurfin tunani sari'ud dam'at yana da ainihin gaggawa nan da nan yayi kuka saboda tsoron Allah tafaqqaha ala al-mukharrim ya koyi karatun fiqhu a wurin al-mukharrim wanda kaji daga ciki to kaji kadan cikin dabi'un shi kenan daga cikin wasu daga cikin ɗaliban shi qala ibn al-jawzi har wayo malam abdurrahman ibn al-jawzi yace kana abu sa'adin al-mukharrimi qad bana madrasatan latifatan bi babil azj wani malami mai suna abu sa'ad al-mukharrimi wato shi malamin sidi abdul qadiri ya gina wata yar karaman makaranta a kofar garin su fa fuwidat ila abdul qadiri sai aka dauki ragamar wannan makaranta aka danka a hannun sidi abdul qadiri fatakallama ala nasi bi lisanil wa'azi sai ya zama shi sidi abdul qadiri ne wa mutane wa'azi duk inda za a yi sai aka ga yafi rinjaya yafi karkata wajen wa'azi wa zahara lahu situn bizuhudi labari ya yaɗi cewa ga wani malami mai tsoron Allah ya bayyana mai gudun duniya wa kana lahu samtun yana da ainihin haiba yana da kwarjini a idan mutane wa samtun sannan kuma yana da shiru bai da yawan surutu wa baqatil madrasatu bin nasi makaranta ta cika ta maƙil da ɗalibai fa kana yajlisu inda suri bagdada ya kasance yana zuwa ainihin daidai ainihin wato katanga ganuwa ta garin bagdada yana zama mustanidan ila ribati wa yatubu indahu fil majlis khalqun kathir ana samun waɗanda suke ashararai ne da fasikai da 'yan iska suna zuwa da dama suna tuba a gurin shi fa ummiratil madrasatu sai makarantar ta rayu wa wussi'at aka yalwata ta wa ta'assaba fi zalikal awamu sai jahilan gari kuma suka rinka ta'assubanci ka san san da ka zo ka fara wa'azi jahilan gari gaba ɗaya hankalin su zai tashi to amma yayin da Allah ya musu gamdakatar suka fahimci inda ka dosa to kuma sai kaga sun fi kowa hauka a kanka yanzu nan ka ji an ce wani daga cikin jahilan ka yawa wani barandami a kanka saboda shi jahili dama bai san karatu ba bai san wa'azi ba bai san nasiha ba yayin duk da ya ji wata magana ta saba mishi to zindima ashar zai yi in an matsa gaba ya zaro kashi in an yi gaba ya fito da sanda ko barandami to aikin da jahili ya iya kenan to ran da ya fahimta kuma sai ya sake dawo da barandamin shi kuma ga duk wanda ya ce zai zage ka to sai aka samu jahilai suka yi ta ta'assubanci ga da abdulkadiri duk wanda ya zagi zai da abdulkadiri yanzu sai mishi barandami aka wa aqama fiha yudarrisu ya zauna a wannan makaranta yana karantarwa waya iz yana yin wa'azi ila an tuwfiya har zuwa lokacin da ya rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi الحافظ الذهبي يتي قرأت بخط الحافظ سيف الدين بن المجدي kun ga yadda malamai suke baiwa ilimi mutunci imam zahabi ya ce na karanta da rubutun wani babban malami mai suna saifuddin ibn al-majidi karantawa ya ba wai bugun inji ba yace rubutun hannun wannan malami ya karanta ta haka ya ruwaito wannan magana da zamu ji sami'tu muhammad ibn mahmud al-maratibi sami'tu shaykh ababakar al-imad rahimahullahu yaqulu kuntu qara'atu fi usulid dini wani babban malami mai suna malam abubakar imad ya ce na yi karatu a cikin tauhidi da aƙida ne mai zurfi fawaka a indi shakkan sai shakka ta shiga cikin al'amarina domin duk sa'an da ya zama tauhidin da kake karanta irin tauhidi ne na ainihin ilmul kalam irin wannan tauhidi da muka gada wurin malamai da shehunai alwujud wal qidam wal baqa'u wannan rikirkitaccen tauhidi to kana ƙara karantawa kana ƙara rudewa haka suka ce muna ƙara zurfi a ciki muna ƙara ruɗewa muna ƙara zurfi wani malami ya ce wallahi har gari ya waye ina karatu cikin tauhidi ya ce amma ban san inda aka dosa ba ya ce sai ɓata nake ƙara yi wani ma da ya tashi yake cewa laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi wa lam ara illa ha'iran kaffa ha'irin ala zaqanin ya ce duk inda aka buɗe makaranta garin mu sai da naje na shiga dan in koyi tauhidi ya ce to amma ba tauhidi ake koyarwa ba irin wannan hayaniya ce ake karantarwa ya ce duk waɗannan ilmomi ilmul kalam alwujud da sauransu ya ce duk sai da muka yi zurfi a cikin su ya ce amma gashi na tsufa yanzu sai dai tagumi kawai ne ba abin da na fahimta a cikin tauhidi shine al-amir sanani mai littafin subul salam ya mai mishi da martani ya ce la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارئا سن نادم yace me yiwa abin da ya ja ka rude yace me yiwa duk makarantar da ka shiga baka shiga makarantar da ake karantar da karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba yace domin wanda duk ya koyi karatu irin karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ya je wurin malami malami ne karantar da karatu irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ba za ka ganshi bayan ya tsufa ya zama ya rude ba Al-Ghazali ya ce mun yi rubuce-rubuce mun yi karatu mun yi bincike a cikin al'amuran nan na ilmul kalam ya ce babu abin da ya ƙara mana sai rudani ya ce don haka duk abin da kasan na rubuta dangane da tauhidi ya ce ni ma ba ni ba wannan abin na haka duk wannan hayaniya da ya rubuta a cikin ihya ulumuddini game da aƙida ya watsar da su yana saura kwana goma sha biyar zai rasu sai zo ya ɗauki alƙalamin shi sai ya rubuta littafi ya sa mishi iljamul awami an ilmil kalam jan ragamar jahilai game da ilmul kalam wannan ilmi alwujud wal qidam yace duk waɗannan zantuttuka da ya rubuta su cikin ihya ulumuddin shi ma ba ruwan su da yace ba ruwan shi da su yace yanzu shi ba ruwan shi da kowa a duniyar nan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka aka samu gawar Imam al-Ghazali ya rasu yana rungume da sahihul Bukhari ba abin da yake nazari sai Qur'ani sai sahihul Bukhari yace ya ishe ni sahihul Bukhari farkon shi kitabul imani karshen shi kitabut tauhidi to me rage kuma farko kitabul tauhid al-iman ma'ana in ka ji bukhari ya ce kitabul iman ayyukan imani yake nufi yace sallah aiki ne na imani azumi sallah ne na imani sadaka aiki ne na imani to abin da bukhari ke nufi da kitabul imani kenan ba aqida ba karshe kuma da yace kitabut tauhidi to duk abin da ya shafi abin da zuciyarka za ta kudirce na aqida shi yake nufi don haka ya ta kawo aƙidoji masu kyau a ƙarshe da kuma aƙidojin banza ne musu raddi to haka ya rasu ainihin sahihul bukhari yana runguma a kirjin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to gashi wannan malami ya ce na yi karatu a cikin usuluddini cikin aƙida cikin tauhidi ya ce sai kuma na ji shakka ta shige ni yanzu dan Allah an ba ban kaura ka karanta ba ka karanta tauhidi kuma shakka ta shige ka kai kana da shakkan ne fa sai ka zo kai karatun tauhidi kaga natsuwa za kai kenan to kuma sai zama ka karanta kuma shakka ta shige ka fa qultu wannan malami yace sai na ce fa ma baitu hatta fa qultu sai na ce hatta amdiya ila majlisis sheikh abdul qadiri yace to tunda rudani ya same ni cikin tauhidi bari in garzaya makarantar sida abdul qadiri in ji karatun shi faqad zukira domin an ce da ni annahu yatakallamu alal khawatir an ce duk abin da ya dame ka game da aqida an ka je wurin shi da izinin Allah zai maka magani shi fama baitu yace sai na tafi makarantar Sidi Abdul Qadiri wa huwa yatakallamu na same shi yana wa'azi fa qala sai yace i'tiqaduna i'tiqadu salafi salih wa sahaba jama'a kowa ya karkada kunnan shi ya ji aqida Sidi Abdul Qadiri daga harshen shi kuma ku gadi da isnadi Imam Zahabi ya ruwaito mana ba hayaniya irin wannan da ake ba yace mu aqidar mu musu Sidi Abdul Qadiri i'tiqadu salafi salihi aqidar magabata nagari annabi sallallahu alaihi wasallama wa sahaba da sahabban shi ita ce aqidar mu fa qultu fi nafsi ni wannan almajiri sai a cikin raina nace haza qalahu ittifaqan wannan magana da ya faɗi lalle haka take duk gaba ɗaya a wurin malamai nagari fatakallama wannan malami yayi wa'azi yayi wa'azi thumma altafata ila nahiyati sannan ya waiwayo inda nake fa a'adahu ya sake maimaita wannan kalma yace mu aqidar mu aqidar annabi da sahabbai ce faƙultu sai na ce alwa'izu qad yaltafitu me yiwa malam dai yana cikin wa'azi ya sake waiwayowa faltafata ilayya salisa yace karo na uku sai malam ya sake waiwayowa wa qala yace ya ababakrin ya kai abubakar fa a'ada alqawla ya sake maimaita wannan magana yace mu aqidar mu aqidar annabi da sahabbai ce thumma qala sa'annan sai yace qum qad ja'a abuka tashi kaje ga mahaifinka can ya zo ka tare shi wa kana ga'iban dama bayina fa qumtu mubadiran sai na miƙe da gaggawa wa idza abi qad ja'a sai na samu mahaifina ya dawo a shahidi tunda an karantar da kai mu aqidan mu aqida annabi da sahabbai ba karatu ya gama ba kuma ta shiga babanka ta ya da ka je ka tarbe shi kawai an gama karatu to kun ji a takaicen takaitawa aqidar Sidi Abdul Qadiri to yanzu duk wani zindiki da kaji ya faɗi wata aqida sabanin haka ka san cewa wannan mutum makiri ne mugu ne wannan matsayin shi ɗaya da kiristoci kamar yadda kiristoci suke ga annabi Isa to haka wannan mutum yake ga ainihin Sidi Abdul Qadiri dan haka Allah cikin rahamar shi da ya saukar da aya ta alkur'ani cewa innakum wa mata abuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha khaliduna ya ku kafiran duniya da ku da duk abin da kuke bautawa gaba ɗayan ku garwashin wuta jahannama za ku zama sai wani kafiri ya ce to in ku haka ne mun yadda mun yadda tunda dai ku musulmi kun ce kun yadda da annabi isa to kun yadda annabi isa ma zai shiga wuta kenan tunda an ce da mu da abin da muke bautawa kafiran duniya ai kiristoci ma na bauta annabi isa sai wannan musulmi da yake sauraron wannan kafiri sai ya ce wani irin jahili ne kai kai kamar ba balarabe haihuwar uwa da uba ba baka ji abin da Allah ya ce ba innakum wa ma ta'buduna ma li ghairi aqil da ku da abin da kuke bautawa annabi Isa ba zai shiga ciki ba da cewa ya innakum wa man ta'buduna da ku da waɗanda kuke bauta to za ku shiga wuta to nan take sai kuma Allah ya ƙara saukar da aya sai ta fito da matsalar karara Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna waɗanda muka riga muka faɗi kyakkyawan magana a kansu ula'ika an hamu ba aduna waɗannan faufau su da jahannama Allah ya ce la yasma'una hasisaha rurin jahannama ma ba za su ji ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna in suka shiga aljanna ma abin da ransa yake so shi za a yi musu don haka annabi Isa ba zai shiga wuta ba mun fahimci wannan to haka duk wani mutumin kirki in kuka bauta mishi ba ruwan shi da ainihin wannan da kuke ba ruwan shi da wannan bauta da kuke yi in kuwa shi yasa kuto ya shiga cikin matsala shi ma ya zama ma kenan ya zama gairu aqil tunda ya ce a bauta mishi a rabu da Allah al-imam az-zahabi yace qala abdurrazzaq ibn shaykh abdurrazzaq wancan da muka faɗi a baya muka ce dan gidan sidi abdul qadir ne ga abin da yace wulida li abi tis'atin wa arba'una waladan babana sai da aka haifar mishi ƴaƴa 49 sidi abdul qadir ƴaƴan shi 49 saba'atun wa ishiruna zakaran guda ashirin da bakwai maza ne walbaki inas sauran guda ashirin da biyu kuma mataye ne ‘ya'yan fi da abdulkadir kenan qala sahibu mir'ati zaman har ila yau imamu zahabi ya ce mai littafin mir'ati zaman ya ce kana sukutu Sheikh Abdul Qadir aksara min kalamihi si da Abdul Qadir shiru din shi yafi surutun shi yawa dama a cikin hadisin da al-Imam Ibn Abi Dunya ya ruwaito a cikin littafin shi As-Samtu da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ka yawaita yin shiru kuma ka karantar da surutu to aka ce si da Abdul Qadir ya kasance mai yawan ainihin wato yin shiru ne wa kana ya takallamu alal khawatir ya kasance yana yawan magana akan abubuwan da ke da rikici na aqida in abubuwa suna da rikici sai rinka bayani yana warware mutane su wa bahara lahu situn azimun ya labarin shi ya yadu yaduwa mai girma wa qabulun tammun kuma ya samu karbe mai girma a wurin mutane mutane sun bashi cikakken karbe wa ma kana yakhruju min madrasatihi illa yawmal juma'a aw ila rabati baya fita daga makarantar shi sai dai ranar juma'a zuwa masallacin juma'a ko kuma an zai tafi yawon wa'azi da shiryar da jama'a wata ba ala yadihi mu'zama ahli bagdada da yawa daga cikin mutanen bagdada mashaya giya yan iska fasikai sun tuba a wurin shi wa aslama khalqun arna kiristoci da maguzawa da yahudawa da yawa su ma sun musulunta a hannun shi wa kana yasda'u bil haqqi ala al minbar yana hawa kan minbarin masallacin juma'a yayi wa'azi yayi jawabi ya tsage gaskiya wa kana lahu karamatun zahira malam ya ce yana da karamomi waɗanda suke zahira ne abin da ake nufi a takaice da karama shine a samu wani mutum musulmi wanda yake bin alkur'ani da sunna alaman haji salafi saleh sai aka ga wasu abubuwa saɓanin yadda aka saba ganin su a hannun mutane sun faru gare shi to sai a ce wannan karama kenan amma in aka samu mutum fasiki ko mutum fajiri ko mugu ko azzalumi ko ɗan bid'a ko mushriki yana yin wasu abubuwa saɓanin yadda mutane suke a ɗabi'ance to wannan sai ainihin a kira ta al'ihana ko kuma wani abu daga cikin malamai abubuwan da malamai suka kira ma'ana wannan Allah ya wulakanta shi ne wato duk sanda kaga kana saɓan Allah kuma Allah ya baka wani mukami to ya wulakanta ka ne baya kaunar ka yayi maka azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ne duk gaba ɗaya roman ka gama cinyewa a duniya a ranar alkiyama sai a ce al-yawma tujzauna azabal huni yau azabar wulakanci za a yi maka sakamako da ita to don haka a ga cewa mutum baya zuwa sallar juma'a baya zuwa sallar idi fasiki ne duk wani ainihin aiki na sabon Allah yana yi kuma duk aiki na alheri baya yi amma sai a ce aiwa ne yanzu yanzu nan abin ka ya bata yanzu yanzu nan kana zuwa wurin shi zaka ga an da shi aiwa ne yanzu yanzu kaza aiwa na kaza aiwa na kaza to wannan ainihin Allah ya wulakanta shi ba karama kenan ba abin da ake nufi da mu'ujiza kuma shine wani abu ya faru a hannun annabi saɓanin yadda ainihin yake faruwa a hannun ainihin mutane ko kuma yadda ba zai iya faruwa a hannun mutane ba ma'ana mutumin da Allah yake mishi wahayi sai zo da abubuwa waɗanda suke khawariqul lil ada sun saba ɗabi'a ɗan adam to sai a ce shi wannan mu'ujiza kenan shi yasa ba a cewa shehi kaza yana da mu'ujiza ba kuma a cewa annabi kaza yana da karama sai dai a ce shehi kaza yana da karama annabi kaza yana da mu'ujiza mun fahimci wannan da kyau ko boka kaza kuma sai a ce yana da ihana Allah ya wulakanta boka kaza qultu ni al-imam az-zahabi sai nace laysa fi kibar al-mashayikh man lahu ahwalun wa karamatun akthara min ash-shaykh Abdul Qadir yace daga cikin manyan shehunnai babu wanda yake da halaye na karamomi fiye da si da Abdul Qadir fa lakin na kafiran min hala yasihu sai dai da yawa daga cikin wasu karamomin da ainihin mabiyan shi suke faɗe suke dangantawa gare shi to ba su inganta ba za ka zo za a zo za a karanta wasu daga cikin irin karamomin amma ka je ka ɗauki littafin jami'u kara jami'u karamatil auliya'i na malam yusuf nabahani kaga irin ƙarerayi da tatsuniya da surutai marasa kan gado waɗanda yusuf nabahani ya kawo ya danganta wa fidi abdul qadiri to mafi yawancin waɗannan duk hayaniya ne da bankaura ba su inganta ba dan bai kawo su da isnadin su ba magana kuwa in za ka yi ta sai ka kawo isnadi imam malik ya ce al isnadu min addini walau lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a abin da ake nufi da isnadi shine in ka faɗi magana sai ka ce malam wane ya karantar da ni shi kuma ya ce daga malam wane har a kai ga wanda aka ciro maganar to shine isnadi imam malik ya ce faɗan isnadi faɗan malamanka da suka baka labari to addini ne ya ce ba dan da wannan ba da kowa ya faɗa abin da ya so sai ka tashi ka faɗi magana kawai sai kai zaman ka a tara maka kuɗi amma in ka faɗa sai a ce ainal isnad babu isnadi eh to kai ƙarya in annabi kaiwa ƙarya to ka zama kafiri sai ka tuba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka ya kamata mutane su fahimci wannan in ya zama jama'a lugal arabiya wannan lugal arabiya da kuka rena malaman salaf ba sa karɓan fassarar wata kalma ko wata ka'ida ta na sai ka kawo musu isnadi ka je ka karanta littafin garibul hadis na abu ishaq al-harwi na abu ishaq al-harbi da kuma garibul hadis na al-imam al-harwi fassarar kalma ce za su yi amma in ya ce kalma kaza sai ya ce haddasana kaza kaza kaza sai ya kawo da isnadi sannan ya fassara kalma an ka tambaye shi mecece almirwaha almirwaha kai yanzu sai ka ce fanka to kana ka zama fanka a a su sai ce haddasana fulanun haddasana fulanun haddasana fulanun qala almirwahatu kaza wa kaza wa kaza sai ya kawo da isnadi fassara ta lugar arabiya in ya zama kalmar lugar arabiya za a fassara sai an kawo da isnadi dan Allah hadisi ko qur'ani ba nan yafi lalle a kawo isnadi ba Allah ya shiryar da mu to shi yasa aka samu wani babban malami Al-Hafiz Ibrahim wani malami ne babban malami adib malamin adab ne Arabic literature a ƙasar Masar lecturer ne a lokacin a Jami'ar Azhar sai aka zo aka ce to daga yanzu duk wanda ba zai koyi turanci ba to ba zai ci gaba da zama malami a wannan jami'a ba sai ka iya turanci zaka ci gaba da zama lecturer yace to ina isnadi turanci yace ina isnadi turanci da ake son mu koya mu rinka muna zama lecturer kuma muna turanci to ina isnadin turanci aka ce ai ba isnadi sai suka kore shi daga jami'a suka yi mishi sharri shine sai ya waƙoƙi wajen baiti goma sha tara ya rama malamin adab kana taɓa shi sai koma ya gama da kai kenan mun fahimci wannan da kyau ko yace a ya hajuru ni qaumi afallahu anhum yace yanzu kuma shikenan dangi na sai su kaurace mini yace to amma Allah ya yafe musu ila lugatin lam tattasil bi ruwati saboda an kawo min wani harshe na ki yadda tunda bai zo da isnadi ba ba masu riwaya turanci babu masu riwaya kowa ya zo ya koyi Mr. Giwa ya sai trader ina isnadi to shine yace ila lugatin lam tattasil bi ruwati an kawo min wata luga an ce in koya lam tattasil bi ruwati ba a kawo masu riwaya da zamu gani cewa da isnadi har zuwa ga masu harshen ba sai yace ila ma'asharil kuttabi wal jam'i hafilu yace to ga wasiƙa ga sako duk masu karatu masu rubutu yan jarida yace ramuni bi uqumin fi shababi wa laitani aqamtu yace dama ina saurayi sun taba mini sharri a lokacin bai yi auren fari ba yan iskan samari kowanne ya dauki budurwa ya je zina kai Hafiz Ibrahim kai kaza kaza da ya kisa aka ce bai da lafiya ne ya saurayi kowa na neman yan mata shi ba zai nema ba bai da lafiya ne sai yace to dama sun taba mini sharri na saurayi yanzu ma in kun yi kun kore ni ba mamaki bane haka da ya wake ya rama shi ma waka tana da muhimmanci a wurin larabawa yadda yake da ita ne suke ainihin mai da martani suke tarihinsu suke abubuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka duk maganar da za a faɗa sai da isnadi don haka duk wanda ya kawo maka wata tatsuniya ya ce ga ta wannan karama ce ta da abdul qadir sai ka ce ina isnadi yanzu ka ga yana turo nadin shi haka gaba yana so sakiya babu isnadi ala gafata malam mai da rawanin ka ya zauna daidai amma magana ka ba za a karba ba don ba isnadi to shine sai malam yake cewa wa fi ba'd zalika ashiya'un mustahila wasu abubuwan ma da ake danganta su da Abdul Qadir wallahi hankali ba zai dauka ba zaka zo ka ji su yanzu nan za a karanta su insha Allah Aisha Sheikh Abdul Qadir 90 sana Imam Az-Zahabi yace shi da Abdul Qadir yayi shekaru 90 a duniya wantaqala ila Allah fi ashir Rabi'il akhir ya rasu ya koma zuwa ga Allah a watan Rabi'ul akhir wato watan gobe kenan dan yanzu muna Rabi'ul awwal sanata 61 wa 500 a shekara ta 561 وشيئه خلق لا يحصون jama'ar da ba za a iya kirga su ba ma suka je suka raka shi ainihin makabarta dama imamu ahmad yana cewa bainana wa bainakum shuhudul janaza yace ya ku yan bid'a yace tsakanin mu da ku sai ranar da muka mutu in za a tafi kai gawan mu idan babban malami ya rasu a lokacin yana da rai kowa zagin shi yake ai ya fitine mu ye kaza yana rasuwa sai kaga har kowa ma sai ya ce zai je ya ɗiba albarka zai je wurin jana'iza kuma imamu ahmad shine yace qulu lahum ku ce wa 'yan bid'a bainana wa bainakum shuhudul janaza sai ranar da muka mutu ranar da ibnu taymiya ya rasu sai da yayi wajen awa takwas ba a ma samu dama a yi mishi wanka ba mutanen garin dimashq sham layi suka yi maza suka yi layi sahu wannan ya shiga ya je 'yan bid'a ne dama wannan ya je ya shiga ya shafi tabarriki ya shafi tabarriki a jiya kuma su suke zagin shi cewa ya zagi shehunan mu amma wai yau kuma ya tunda ya mutu ya zama waliyi ha da maza suka gama mata suka zo suka yi layi da aka zo za a yi mishi sallar gawa har yahudawa har kiristoci suka tsaya suka bi sallar gawa suka ce za su ɗibi tabarriki bainana wa bainakum ya ahlal bida shuhudul janaza sai ran da muka mutu sannan ake ganewa wadu fina bi madrasatihi rahimahullahu ta'ala sai da abdul qadir da ya rasu aka rufe shi a makarantar shi Allah ya gafarta mishi الإمام الذهبي يقول وفي الجملة أتكيتن تكيتا وادي ياكو جماعة الشيخ عبد القادر كبير الشأن سيد عبد القادر الأمر شببني وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه أما أتكين وسو زنتتكا ناشد وسو مغنغنو دا أكي دنغنتا وغريشي تو أكوي كرا كري والله الموعد الله كياي وبعض ذلك مكذوب عليه وسو مغنغنو ما قريا أكي أكا دنغنتا غريشي باشي يفعل to shi kaga in ƙarya aka yaka danganta gare shi cewa ma ya kuskure bai taso ba tunda ba shi ya faɗa ba ke Allah ya shiryar da mu to wannan jama'a a takaitan takaita kenan bayan da muka ji daga ainihin al-Imam zahabi sai kuma mu koma wurin malamin shi kanshi Zahabi wato Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi Abul Abbasi rahmatullahi alaihi Ibn Taymiyyah na daga cikin ainihin almajiran almajiran Sidi Abdul Qadir in ba ku manta ba kamar yadda na faɗi domin Ibn Qudama ya karantar da Ibn Taymiyyah shi kuma Ibn Qudama ya karatu a wurin al-Imamu Sheikhul Islam Abdul Qadir Al-Jilani to Ibn Taymiyyah a cikin wannan littafi nashi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila in baka da wannan littafi ka duba littafin ibn taymiya majmu'ul fatawa al kubra a cikin mujalladi na daya juz'i na daya shafi na 129 ibn taymiya ya kawo wannan magana da yake kawo wasu halaye da shedanun aljanu suke yi wa mutane waɗanda ainihin suke bautar Allah ka san inda baka tsammanin shedan zai bullo maka tanan zai bullo maka wannan shi ake kira jarabawa domin in ya zan shaidan zai bullo maka ta inda za ka iya gane shi to ai za ka iya cin jarabawa kenan ka ƙetare to amma zai bullo maka ne ta inda ba ka tunani malami ne kai to a wajen malantarka da karatunka zai bullo maka kai mai bautar Allah ne abidi ne to wajen nan zai bullo maka ɗan kasuwa ne kai ko ma'aikacin gwamnati to ta nan zai bullo maka duk inda ba ka tunani ta nan shaidan zai bullo ya fata-fata da kai kuma wallahi jama'a kowa ya hankali da shaidan domin Allah yake alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim Allah da kanshi yace ya ku yan adam ta nake mun yi alkawari da ku cewa kar ku bi shaitan shaitan makiyin ku ne kiyayya ta bayyana a sarari ni za ku bautawa bauta ta ita ce hanya mai kakkiya Allah da kanshi ya faɗi wannan kai ka san shaitan din nan makiyin mu ne tunda Allah madaukakin sarki mana gargadi irin haka sa'annan wallahi kowa ya kai karka amintu daga makircin shaidan domin babanka annabin Allah ne annabi Adamu a cikin aljanna aka halitta shi a cikin aljanna yake rayuwa amma sai da shaidan ya saɗaɗa ya saɗaɗa ya shiga ya ga sanadin da ya wartako shi daga aljanna wane ne kai yanzu kana cikin gidanka wa duk gidanka ma shaidanu ne akan katangarka wannan a cikin aljanna yake anan aka halicce shi annabin Allah ne ka duba abu biyu annabi a cikin aljanna amma shaidan sai da ya shiga ya fita ya ga cewa ya yi sanadin an fito da shi dan Allah yanzu kai kana cikin rumfa kasuwa ka ko kana ofishin ka sai ka ce ai mun fi karfin shaidan waye kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi da kanshi suna kawo mishi hari Allah yake kiyaye shi ba su fitar da rai ba suna ganin akwai tsammani mai yiwa su nasara dan haka da ya kabbarta sallah yayi du'a ul istiftahi sai yayi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه Allah kai mai ji ne mai basira ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin shaiɗan kada ya batar da ni kada ya haukatar da ni kai mai da ni in zama mawaki manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kanshi duk sallah yake roƙon Allah haka dan Allah wane ne kai sannan Allah yake wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi idan shaiɗan ya dan fizge ka ka duba yadda yace nazghun ya kawo shi ala nakira nazghun littaqlil in ya dan furge ka to fasta'iz billahi minash shaitani fasta'iz billahi ko ka roki ko ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka to saboda haka ya jama'a wallahi karka amintu duk abin da kake ka rinka kana taka tsantsan to shine ibnu taymiya a cikin wannan littafi nashi qa'idatu jalila yana lissafa irin hanyoyin da shaitan yake bi yake batar da wasu na daga cikin hanyoyin kamar yadda muka fara faɗi a jiya kuna zaune da malamin ku ya nemi ku limanci kawai wata rana ya wuce ya fara kabbara sai ku ga ya da baya da baya ya zauna a ya tsaya a sahun farko sai ce ai ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne saboda haka sai rinka ganin ga siffa tsaf ta kamala yace shi yake musu limanci annabi ne yake mana limanci annabi na ja na ni kuma ina jan ku bai san cewa shedan bane sai ku yi ta munna ai mu yau manzon Allah annabi Muhammad ya zo masallacin mu ya mana sallah shikenan kun bata to ibnu taymiya na lissafa irin waɗannan abubuwa sai ya ce wa hadha kathirun wa hadha kama anna kathiran min al-ubbad yara al-ka'aba tatufu bihi yace kamar yadda da yawa daga cikin bayan Allah masu bauta din nan su zauna a masallaci suna bauta sai mutum ya ce ya ga ka'aba ta zo tana kewaya shi gaskiya ya ga ka'aba ta zo tana kewaya shi amma ba ka'aba bace shedan ne ya zo ya suranta mishi haka babu abin da shaidani baya iya rikida ya zama sai abu ɗaya ita ce baya iya rikida ya zama suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa baya rikida ya zo surar manzon Allah karka rudu ka ce to ai tun da yazo yace manzon Allah ne ya nuna manzon Allah ne da gaske kenan ba haka ne ma'ana hadisin ba tafi ka je ka duba malaman da suka yi fasara wannan hadisi na magana akan wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu yadda shedan zai zo mishi da wata siffa ya ce mishi shine annabi zai iya gane shi amma kai da baka ga annabi yanzu shedan zai iya zo maka da wata siffa ya ce maka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka iya ruduwa to dan haka kai in kai mafarkin ka ga annabi kafin ka gaskata sai ka tafi kaje ka tambayi malaman hadisi su ne suke da tarihin yaya tsawon annabi sallallahu alaihi wasallama yake yaya annabi yake tada kanshi ina yake turawa dama ko gaba ko baya ko yaya yake yana tsaga gashin kanshi ko kuwa yaya siffar shi take dogo ne shi ko gajere fari ne shi ko yana da duhun jiki sai su gaya maka malaman hadisi sun rubuta littafi babban littafi da aka rubuta akan haka shine الشمائل المحمدية نا الإمام الترمذي الإمام ابن كثير يزوي sharhin shi to wannan ainihin. irin littattafai su ne suka siffanta siffa annabi sallallahu alaihi wasallam an kai mafarki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a na ga gemun annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda kaga gemun fulani na fitowa shara shara sai a ce ba na annabi bane ba annabi ka gani ba shedan ka gani wannan gemun annabi hacci biye yake a na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nadi irin wannan na sarakuna mu sai a ce a ba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi riwayar tirmizi ta nuna in ya nadi ya nadi sai ya sake shi bayan shi to abin da haka annabi yake amma ba a ce yana irin wannan nadi na daga tamu ba mun fahimci wannan da kyau ko eh to kaga ashe kaga an ba haka ba sai shi ya zo ya batar da kai ke to shine shekul islam ya ce wasu da yawa za su zo ma mutum ya ce ya ga ka'aba tana kewaya shi wayara arshan aziman mutum sai ya ce ya ga ainihin arshi ya ga wani katon gado wa alaihi suratun azima akwai wata sura babba wayara ashkhasan sai ya ce yana ganin wasu halittu tas'adu wa tanzilu suna hawa suna sauka fa yadhunnu hal mala'ika sai rinka zaton cewa mala'iku ne wa yadhunnu anna tilka sura ya rinka cewa wannan sura da yake gani akan wancan gado hiya Allah ta'ala wa taqaddasa sai rinka cewa ai wannan Allah yake gani wa yakunu zalika shaytanan sai zama wannan shaytani ne malam yace wa qad jarat hadhihi al-qissatu li ghairi wahidin minan nas an samu ba ma mutum ɗaya daga cikin mutane ba haka ta samu gare su haka ta faru gare su fa minhum man asamahu Allah daga cikin irin waɗannan mutane da shaytan ya zo musu da sura yace musu shine Allah to wasu Allah ya tsare su wa arafa annahu shaytanu irin waɗannan malamai sai su gane cewa ai wannan shaytan ne kamar wa ka Sheikh Abdul Qadir kamar Sidi Abdul Qadir fi hikayatihi mashhura a cikin labarin shi wanda yake shahararre ne tsakanin malamai haitu qala wata rana Sidi Abdul Qadir yace kuntu marratan fil ibada wata ran ina zaune ina bautar Allah fara'aitu arshan aziman sai naga wani gado kato wa alaihi nurun ga wani haske a saman shi faqala li sai wannan haske yace da ni ya Abdul Qadir ya kai abdul qadiri ana rabbuka ni ne ubangijinka wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairika duk abin da na haramta wani to kai na halatta maka mun ji wannan da kyau ko qala sai sai da abdul qadir ya ce fa qultu lahu sai nace da shi anta allahu allazi la ilaha illa huwa yanzu nan kai ne allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi ikhfa aduwallah yace ruguje ya kai makiyin allah sai da abdulkadir nan take sai gane wannan shaidan ne qala fatamazzaqa sai da abdulkadir yace sai wargaje zalikan nur wannan haske wa sara zulma sai zama duhu wa qala sai naje na cewa ya abdulkadir najauta minni bi fahmika fi dinika ya kai abdulkadir ka kubuta daga sharri na saboda fahimtar da kai wa addini wa ilmika da ilminka wa bi munazalatika fi ahwalika haka kuma da kai da komowarka da kai a cikin ainihin halin rayuwarka ta addini wato gogewa a cikin rayuwa yana sa ka kubuta daga wani sharrin kamar yadda aka ce tsohon zabo ya fi karfin ai a yaudare shi da tsakuwa kana wurga mishi tsakuwa ba kama sai tashi ba ka wuri ya riga ya kware ya san dawa ya san gero ya san wake ya san tsakuwa ya iya bambancewa mun fahimci wannan da kyau ko laqad fatantu bi hadhihi alqissa wannan shaidani yace wallahi wannan irin kissa yadda ka ji haka dinnan in zo in samu mutum yana ibada to na batar da sab'ina rajulan mutum saba'in na zo na ce musu ni ne ubangiji kuma duk suka yadda faƙila lahu kaifa alimta annahu shaitan sai almajirai suka tambayi si da abdul qadiri ala gafata malam ya kai ka gane cewa shi din nan shaitan ne kala sai yace bi qaulihi li cewar da ya mini halaltu laka ma haramtu ala ghairika abin duk da na haramta waninka kai na halatta maka wa qad alimtu ni kuma si da abdul qadir na san anna shari'ata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama la tunfaqu wa la tubaddalu shari'a annabi muhammadu ba za a shafe ta ba kuma ba za a canza ta ba to abu ya riga zama haram ya za a zo ni a ce an halatta mini yace to ka'idar da na bi na gane cewa shi shedan kenan wali annahu kuma har wa yau na daga cikin hanyoyin da na bi na gane cewa shi shedan ne shi din nan cewa yayi ana rabbuka yace ni ubangijinka ne walam yaqdir an yaqula ana Allahu alladhi la ilaha illa ana bai iya ya ce shi ne Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi ba to da haka na gane cewa ba Allah ba ne. To jama'a kun ji irin gwagwarmayar da shi kanshi sai da Abdulkadir ya rinka yi. To yanzu wannan gashi shi kanshi wannan ibilishin ya shaida cewa na daga cikin abin da Allah ya taimaki sai da Abdulkadir ya kubuta daga makircin shi. Fahimtar da yawa addinin Allah da kuma ilimi da yake da shi. Dan Allah ina fa'idar ka zauna kana bauta Allah da jahilci. ba an karanta a cikin kissa wadda take ta bani isra'ila ba wadda bukhari da muslim suka ruwaito manzo Allah ba da labarin cewa wani isra'ili ya kashe mutum 99 ya zo zai tuba ya ce jama'ar garin nan ku nuna mini waye zan nemi fatawa wurin shi na yi kisan kai rai 99 na kashe jama'a sun ga ga wannan ga rawani ga tarbi ga tabarau ga kundaye a gaba sai suka zaci cewa malami ne sai suka ce mishi ai ga wani malami can a masallaci ibada kawai yake yi da ya je tambaye shi gata malam na yi kisan kai casa'in da tara akwai tuba malam ya ce faufau ba ka ba rahama Allah sai buge wannan malami ya cika ɗari kenan banza ba maganin shi kenan ba tunda ba rahama ba gwamma ya ta ƙara azabar ba sai ya cika shi da shi kawai ya zama ɗari ya ce jama'ar garin nan na kashe rai ɗari yanzu har da malam kenan a lissafi na kashe rai ɗari ku nuna mini malami su da kansu a cikin riwayar da a can sai aka ce fadulla ala rahibin ma ma'anar rahib الراهب أي العابد الرهبان العباد الذين يعبدون الله فقط ما في إبادة تبيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل امرؤ القيس يتي ما تشي حسكي تكي كغوف تلا فسو إن يجينا بوتا أشوشي فسو تي أدا sai su dan gina coci a can bayan gari haka sai su dan sa fitila wai ce mata shi haske a wurin ta wane mutum kamar irin wannan fitila da fastoci sai je can daji sai samu coci sai gina in dare sai ka fitila mai haske kamar fitilar ruwa sai dora a sama dan duk inda ka hangi ka hangi cewa akwai mai ibada a wannan wurin to shine Imrul Qais yake shabbaha mata shi da haka yace tubi'u zalama bil isha'i ka annaha manaratu mamsa rahibin mutabattali ya ce wane mutum haske a wurin matata da fari da annuri kamar fitila fasto ya ce wa tubiri fatital miski fauka firashi ha ya ce tabar mata kuma an kashin fada ya ce ba ta fitsarin kwance sai dai ka rinka jin kanshin turare a tabar matar shi ya ce kuma na umar duha lam tantafi an tafadulin ya ce in hantsi ta matata ba ta fita saro masara saro rake ta fita jajjage ta fita sirfe ya ce sai ta koma ta kwanta likif ya ce umarni ma da za ta ba yaran gida saboda mukami ba ta cewa ma a dafa kaza ta fi karfin wannan wai mata imrul qais ke ash-shahidul akbar anan ar-rahib me ake nufi al-abid to a riwaya ta biyu sai aka ce da yake jama'a ku nuna mini wanda zan bada fatawa sai aka ce fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna mai malami kaga bainal alimi war rahibi baunun ba'idun akwai bambanci tsakanin malami da mai bauta za ga mutum da dangajejen carbi da gemu da duk tabarau ya sa ya haɗu amma wallahi tun da yake wani bai taɓa ganin kawa'idi ba balle ya san farillan Allah guda nawa ne ina aka kwana ina aka tashi a musulunci bai sani ba rukunai nawa musulunci yake da su bai sani tasbihin ma da yake da carbin bai iya ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah haka yake yi to a haza abidun yastahiqqul qatla ah gashi nan haka wannan ya kashe shi to a bi a shahidul akbar a nan jama'a kar ka zauna kana bautar Allah da ibada ayin kana bautar Allah da jahilci akwai mutane sun shigo cikin mu sunna suna son su bauta Allah a bisa sunna amma sun kisa shiga makaranta to ni ko ban ga yadda za a yi ko da ka kware a jan babbar mota ka iya titiri ka iya mandizal ka iya kaza kai kwararren direba ne ka kware rana ɗaya a ce ka shiga ka zama direban jirgin sama zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba tare da cewa 'yan danne-danne ne kawai da ɗan jin maganganu a kunne kamar bai kai naka wuya ba amma ba yadda za a yi sai ka je ka koya to shi yasa jama'a duk wanda ya bauta wa Allah ba da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba to wannan mutum bai bauta wa Allah ba ka kam dan haka sai kai a hankali Allah ya shirye da mu to yanzu dai jama'a kun dai ji sahihiyar magana da aqida dangane da Sidi Abdul Qadiri shi yasa in kana daga cikin masu zagin Sidi Abdul Qadiri saboda irin waɗannan ƙarerayi da 'yan ɗarika ƙadiriya suke danganta mushi to kai marmaza ka tuba ka yi istighfari in ko ba haka ba ranar alkiyama za a kwashi ladanka a zuba wa da abdulkadir saboda haka hadisin manzon Allah ya faɗi wanda bukhari da sauran malamai suka ruwaito cewa wane ne matsiyaci jama'a waye fallafashe suka ce wanda bai da komai bai da kuɗi bai da kaya manzon Allah ya ce a'a wanda zai je ranar kiyama da sallah da azumi da zakka da komai an karɓa amma ya zubar da jinin wannan ya ci haƙƙin wannan ya yi kaza ya ci mutuncin wannan sai zama duk sai a yi ta kwashewa ana biyan su haƙoƙinsu to in ka taɓa zagin sai da abdulkadir ka tuba sai da abdulkadir in ka zage shi to kama wanda ya zagi annabi isa ne saboda irin abubuwan da kiristoci suke ashe wannan ya nuna mana kenan duk sa'an da muka ji masu bin wata ɗariƙa suna danganta wasu zantuttuka ga shehunansu to dan mu yi abu akan ilimi ya kamata mu je mu binciki tarihin waɗannan shehinnai kuma ne muku albishir da cewa babu wani malami a duniyar ilimi ko wane ne shi sai dai in labarin shi bai yadu ba amma wallahi malaman hadisi sun sha dare sun tafi ko ina ne garin su ko ina ce kafar su sun kwafo tarihin shi sahihi sun rubuta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kana ga dai wannan littafi kanzi ne guda taska ce guda ta malaman musulunci gashi nan tarihin su ne manyan malamai jama'a an fahimci wannan da kyau ko to don ku ji irin waɗannan zantuttuka na shirme waɗanda ainihin ake kawa ana dangantawa ga shi Sidi Abdulkadiri shi yasa na zo da wannan littafi gashi littafi ne mamakin Allah da Hausa ma aka rubuta shi Hausan ajamanci kuma a nan ƙasar Najeriya ta Arewa Najeriya ta Arewa ma a birnin Hausa Kano da Hausa kuma aka rubuta barka ji irin mukamai na Allah da aka kwace aka baiwa Sidi Abdulkadiri ga wannan kasida gashi suka ce hazihi qasidatani waɗannan kasidoji ne guda biyu wato waƙe ne guda biyu na farko sunanta Fatuhul Maula ta biyu kuma sunanta wa jamalullahi jamalullahi gaba ɗayansu malamin ya ce fi zikiri manaqibis sheikh abdulkadir radiyallahu anhu linazimihima linazimihima waliyullahi الشيخ محمد الناصر ابن محمد الكنوي الكبري رضي الله عنه آمين قام بنشرها الحاج علي إبراهيم كبر كانوا gashi Nasir Kabara ya wannan littafi gashi kaje ka neme shi kaje bayan gidan sarki yana nan masallacin bayan gidan sarki Kano ka je ka bincika ka ce kana son fatihul maula wa jamalullahi fi zikri manaqib sheikh abdul qadir al jilani insha Allah wanda ba sun gane cewa kai salafi bane to za su dauko maka in ko suka gane to sai dai ka zo kai photo start gashi yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima yace alhamdulillahi mu gode ubangiji a bisa ni'imar sa aji aji sallah zakka azumi haji tauhidin abdul qadiri tsiran Allah ga Muhammadu, yardar Allah ga Muhammadu, alaye sahabban Muhammadu, babannin Abdulkadiri. Wannan waƙe ne mai yawa, ba zai yi mana yanzu duk mu juya abin da ke cikin shi ba sai dai a ɗauko wuraren da ake son a maka kwatance da shi. Ya ce, Jilani babu taƙaddama, tun lotan ai ƙasa ai sama, Allahu ta'ala mai sama ya shugaba Abdulkadiri. wai sai da abdulkadir babu wata jayayya tun kafin a yi sama a yi ƙasa to shi ya zama shugaba ya ce ya tara waliyai su duka ya ce kasin ka rike haka shayar da waliyai su duka kai ne gaba abdulkadir wai tun wannan lokacin ainihin allah ya tattara waliyai gaba ɗaya ya ɗauko tambulan tofi guda na ruwa ya ce wasi da abdulkadir duka shayar da waliyai don kai ne gaba sun zauna dab da ubangiji Kabal kausai ne aji aji ruhul arwahi yana ta ji da kirarin abdulkadiri wai shi da abdulkadiri sun zauna dab da ubangiji Kabal kausai ne dab da dab kenan tsakanin su kamar daidai da fadin baka kawai dab da dab suka zauna da Allah kuma ruhul arwahi yana ta ji mala'ika jibril yana ta jin irin kirarin da Allah yake wa abdulkadiri gashi ka fada da ka fada da Allah yace yana kallo aka yo ƙasa yana kallo aka yo bisa a cikin halararsa ta saɓasa subhanaka abdulkadiri wai akan idan si da abdulkadir aka yi sama aka yi ƙasa gashi nan Allah ya kiyaye Allah kuma ya raba mu da barna ya ce adadin ƙwaya duka ya sani adadin rairai duka ya sani adadin komai duka ya sani a sani nasa abdulkadiri ya ce rana ta zo ta gida nasa shekara ta zo ta gida nasa mako ya zo shi gida nasa ka'aba ta zo ta gida nasa ta kewaye abdulkadiri rana ta zo gidan abdulkadiri haka ainihin wato shekara ita ma ta zo haka mako shi ma ya zo ka'aba ma ta zo ta kewaye abdulkadir to kun ji irin waɗannan ƙarerayin malam ya ci gaba da cewa a cikin wannan duk muna cikin wannan fatuhul maula ne ba a shiga jamalullahi ba tukuna ya ce ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai ba don sai da abdulkadiri yana kunyan Allah ba to zai taso aljanna a gaba tun anan duniya mu yan ɗariƙa kadiriya mai ta shiga amma kunyan Allah kawai yake ji amma ya fi ƙarfin abu Allah kiyaye to waɗannan kun gana daga cikin irin zantutukan da shi al-Imam Zahabi yake cewa ga sunan zantutuka ne an danganta shi ga ainihin Sidi Abdul Qadiri waɗanda yake ba su inganta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sai kuma ainihin cikin wannan Jamalullah din wato shi ɗaya littafin na gaba kenan domin waƙe ne guda biyu yace yana aiki da kun fayakun Sidi Abdul Qadir kenan amirul auliya yake tun azal hadarar ama'u agun da ba mai ja da shi a ita wato shi sai da abdulkadir kamar yadda Allah yake aiki da kun fayakun to shi ma yana aiki da kun fayakun kuma shi amirin waliyai ne shugaban waliyai ne gaba daya tun a gaban Allah ma shi a inda ba wanda yake ja da shi sai shi kadai yace idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina in ka tashi kai magana a kano kake magana ko a katsina mun fahimci wannan ya ce to zaman bagadaza kasancewa si da abdulkadir yana zaune a bagadaza baya hana ya ji ka ko ya ganka yana jin ka yana ganin ka duka faɗa abin da zaka faɗa kamar yanzu mu nan yana ji ki Allah ya kiyaye to wannan a takaicen takaitawa kenan jama'a waɗannan abubuwa sun munana waɗannan abubuwa shirka ne faɗansu kuma kafirci ne wallahi wanda duk yake da aƙida irin wannan lallai ya tuba in ko ba haka ba wallahi addinin maguzanci yake bi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka ɗauki mukamin Allah ka baiwa ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba nan muna karatu nan cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin yana zaune sai ji wata baiwa tana ainihin waƙe وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد الأما فقلوبنا به موقنات أنما, جاء أنما قال واقع يبيت, يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وتتنا كوي كوي واقر ده عبد الله بن رواحة يكي النبي ياي نعم ده wannan waka ta Abdullahi dan Rawaha har yana cewa dan uwanku da yake waƙe yake yabona to gaskiya yake faɗi a kaina baya faɗar ƙarya sai annabi ya maimaita waƙen yana cewa wasina rasulullahi yatlu kitabahu ga manzon Allah na karanta littafin shi a cikin mu idan shakka ma'rufun min al-fajr saqi'u da zarar gari ya waye annabi ya ta karantar da mu littafi yabitu yujafi jambahu an firashihi manzon Allah yana tashi da daddare yana sallah idza stasqalat lil mushrikin al mabaji'u a lokacin da mushrikai suke jin dadin kwanciya yayi dai ta yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan yarinya baiwa sai ta ɗauko tana wannan waƙe manzo Allah yana ji yana jin daɗi can kuma yarinya da ta zo za ta sake maimaita waƙa ka san mawaƙi kuma an waƙa ta waƙa kuma sai nemi ya zarce ko kuma sai ta zo tana cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi gadin ai manzo Allah ya san abin da za a yi gobe sai annabi ya ce a a a ki bar wannan ki ci gaba da nada zuri kaga ya ga an ɗauki mukamin Allah an bashi dan haka ya sauri ya barranta daga wannan to jama'a dan menene za a ɗauki mukamin Allah a baiwa Sidi Abdul Qadir tufi da abdulkadir dai barrantacce ne daga ainihin waɗannan aƙidoji waɗanda ainihin aka nasaba mishi kuma ma waɗannan kaɗan ne fa aka fassaro maka fa da hausa ma wannan allah ne ya matsa bakin su suka ainihin wato tsaya suka rubuta waɗannan littafai da hausa in an rubuta na larabci in mun karanta sai a ce ai mu ba mu iya larabci ba ba mu iya fassara ba to wannan da kananci aka rubuta ba kanan kano kuma ni ba kanan kano ne haihuwar uwa da uba na karanta to sai kuma yaya yaya kuma nan za a ce kuma ba a iya hausa ba mun fahimci wannan da kyau jama'a to wallahi na larabcin ma da ake rubutawa game da irin waɗannan shehunai ƙarya da suke wa waɗannan manyan malamai wallahi ya wuce haka ba wani abu yasa suke yin ƙaryar ba zaka ce to yaya tunda waɗannan shehunai sun mutu me yasa a'a wannan ƙaryar da suke su ne ne don su su samu cin abinci duk wani wanda ka ji ya makale akan wata ƙarya ba fa haka siddan ba ya san an je lahira bai da sakamako sai azaba to amma a nan duniya akwai wata riba da ake ci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to saboda ainihin yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala a nan za mu kwana da izinin Allah sai kuma gobe in Allah madaukakin sarki ya so za a zo za a ci gaba da karatu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik